saduwa a wannan yammaci na ranar talata kenan a yau sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai daga birnin maka zuwa madina wanda ya daidai da yau hudu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na dauraji ra katsina state a jiya mun kwana akan aya ta ainihin wato 97 98 zuwa 99 muka ce za mu ɗauraya akan wannan ayoyi sannan mu sadar da su da juna insha Allah amma gabanin nan ina so ne amfani da wannan dama wajen ƙara roƙon 'yan uwa addu'a bisa ga wannan rashi da aka yi mana jiya kenan wasu sun gani a shafukanmu na sada zumunta a ɗazu a ɗazumin je kano idan za ku iya tuna wacan shekarar akwai wasu bayan allah da na ce sun zo 'yan uwana su guda hudu to akwai rasuwa ce guda biyu akai wanda ya sa suka zo ɗin baba yake a gare ni saboda wan mahaifiyarmu ne to shi sai ya riga su gidan gaskiya allah ya karɓi rayuwarsa shi ya rasu ba a daɗe ba shi ma ɗaya daga cikinsu in za ku iya tunawa a nan ya zauna har nake ɗan zulayarsa nake cewa bai aure ba to wallahi jiya bayan mun idar da sallar tarawe ake kira na ake cewa ya rasu lalle mutuwan ta kaɗa ni kwarai da gaske kuma ba wai rasuwa ba ce da za ka ce an ɗau dogon jinya duk da dama ajali ba shi da wannan ɗan lokaci ƙanƙani ne ya yi sahur ya tashi ya ɗan ji kansa yana masa ciwo ya tafi asibiti da kansa ya kai kansa asibiti da ƙarshe suka ga abin da suka gani suka rike shi kwana ɗaya biyu shikenan Allah ya karɓi abinsa jiya ya rasu ɗazu muka je kano muka dawo muka yi ainihin wato jana'izarsa ubangiji Allah muke roƙo da ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa kabarinsa ya zamo dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna Allah ya albarkaci abin da ya bari ubangiji Allah ya haska makwancinsa da shi da dukkan waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah muke roƙo kuma muke tawassuli da wannan karatu da muke yi Allah ya shayar da shi ruwan alkhausara ubangiji Allah ya haɗa mu da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljannatul firdaus innahu waliyu dhalik wal qadiru alaihi نعم أرمامي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كيف كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي yace innal ladina tawaffahumul mala'ikatu lalle waɗannan da mala'iku suke karɓar rayuwarsu zalimi anfusihim a halin zalintar kansu da suke a ciki ƙalu za su ce da su fima kuntum me yasa kuka tsinci kanku a wannan yanayi izuwa ƙarshen wannan aya ƙalu suka amsa musu da cewa kunna mustata'afina fil ard mun kasance masu rauni ne a ban ƙasa ƙalu mala'iku za su ce da su ko suka ce da su alam takun ardullahi wasi'atan shin ƙasa Allah bata zamo a yalwace take ba fatuhajiru fiha sai ku hijira a cikinta Allah ya ce fa'ula'ika ma'uwahum jahannam waɗannan makomarsu ita ce jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta munana tunda ta zama ta jahannama ce illal mustad'afina minar rijal Allah ce sai dai banda waɗanda suke raunana masu rauni cikin mazaje wan nisa da kuma mata wal wildan da kuma waɗanda suke ƙananu la yastati'una hilatan ba su da ainihin wato hila ba su da wata dabara wala yahtaduna sabila kuma ba su ainihin wato ba su da iya shiryar da kansu hanyar ainihin wato wannan hijira din to irin wannan fa'ula'ika asallahu an yi afuwa anhum ubangiji zai musu afuwa da sannan Allah maɗaukakin sarki domin asa tana nufin tayu to kuma tayun Allah ai tabbas ne ko to don haka ubangiji Allah zai musu ainihin wato fa'ula'ika asallahu an yi afuwa anhum Allah zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura Allah ya kasance mai afuwa ne kuma mai gafara Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara wannan aya jiya mun fara tattauna ta muka ce innal ladina tawaffahumul mala'ika anan akwai mahanga biyu imamul farra wanda bijimi ne wajen abin da ya shafi harshen larabci yana ganin yace in shi'ta ja'alta tawaffahum madiyan in kaso zaka iya sanya wannan tawaffahum din ya zamo madi an gane da kyau sai ya zamo kamar inda Allah yake cewa innal baqara tashabaha alaina amma asalin sa ai ta tashabaha ne kamar nan tawaffahum ta tawaffahum ne an gane da kyau idan ya zamo akan wannan taqdirin ya zamo ma'ana ce ta madi to sai ya zamo ikhbar ne ake yi an hali aqwamin muayyanin ana hakaito maka labarin wasu mutane ne ayyanannu sanannu waɗanda suka wuce suka gabata an gane da kyau ma'ana ana labarta maka cewa lalle waɗannan waɗanda mala'iku suka karɓi rayuwarsu an riga an baka labarin ya wuce ina fatan fahimta amma kuma ya ce wa in shi ta ja'altahu mustaqbalan in kaso zaka sanya shi ya zama mustaqbal ma'ana ya zama fi'ili ne mudari'i sai ya zama takadirin shine tatawaffahumul mala'ika an gane da kyau to wannan kuma ma'anar tatawaffahumul mala'ika da shine kira'ar ainihin wato a bazzi ahmadul bazzi tazo muka ce wannan tawaffahum tawaffahum din ta cikin suratul nisa da irinta da ire-iren waɗannan waɗanda suke asalin mudari'ansu ta'unce guda biyu sai aka cire ɗayan ta'un ɗin ina fata mun fahimta to imamul bazzi idan ya zo sai tashdidin wannan ta'un ɗin ya haɗe harafin da ya gabata da wannan ta'un ɗin irin su ainihin wato tayammamu ko kuma tayammam sai ya ce abin nan ta tayammam kaga asalinsa maimakon abin nan ta tayammam ne da irin su ta tafarraku da irin su ta ta'awanu da irin su tatanazzalu da irinsu tatanasaru da irinsu tatalabba tatakallamu tatalaqauna tatanaza'una tatabarrajna dukkaninsu ta ta'at ma'ana ta ta'unce guda biyu to sai a cire ɗaya daga cikin ta'udin littafif domin sauƙaƙawa ina fata mun fahimta sai a ce tawaffahum maimakon tatawaffahum ina fata mun fahimta shine abinda imamul ashatubi din yake faɗi akwai gurare 31 a cikin alkur'ani da imamul bazzi kai tsaye yake yin wannan yake yin wannan tashdidi din fi halatul wasli amma akwai guri guda biyu wanda yake da wajahi guda biyu yake da wannan tashdidin ko kuma yake da ainihin wato at-takhfif misali yake cewa wa fil wasli lil bazzi shaddi tayammamu وتاء توفى في النساء عنه مجملة وفي آل عمران له لا تفرقوا والأنعام فيها فتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه أربع تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلموا ما حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدل وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا جلا تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلاها قبل هلها والصلاة سيتي وفي الحجرات التاء في للتعارف وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين fafhan muhassila waɗannan su ne guri guda talatin da ɗaya da imamu shatubi ya lissafo su duk inda ka ji waɗancan to asalinsu yana yin menene yana yin tashdidi ne ya ake tashdidin idan ka je ƙira'at ɗin za ka ji yadda yake amma a wajen misali wa kuntum tamannauna an gane ma tafakkahuna to wannan kam yana da wajahi guda biyu yana yin at-takhfif yana yin at-tashdid ina fatan fahimta to wannan shine imamul bazzi mun ɗauki ƙira'ar bazzi ruwayar bazzi an ibn kathir sai ya zama wannan ma'ana ce alal istiqbal ma'ana mudari'i ne tawaffahum sai ya zama ta tawaffahum shine asalinsa to idan mun asala wannan to me ake nufi da wannan ɗaukar ran da ake nufi to sai malamai suka ce akwai ƙaulani zance ne guda biyu shahararru zance na farko shine faɗin jumhur suke cewa ma'anahu naqbidu arwahahum indal mauti ma'ana muke karɓar rayuwarsu lokacin mutuwa wa ke karɓar rayuwar ubangiji Allah ya ce yake karɓar rayuwa lokacin mutuwa to kadai dai idan ka ce Allah ke karɓar rayuwa lokacin mutuwa shine za a ce akwai iskalin wasu ayoyin wanda a zahirinsa wani zai ga kamar akwai ta'arud ko cin karo ko makamancin haka amma babu karo ko ɗaya a ciki abinda ake nufi inda Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa rage wannan abu Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha da irin su allazi khalaqal mauta wal hayata da irin su kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum da irin su qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum a cikin waɗannan ayoyin da muka ji akwai ayoyin da suke jingina ma cewa Allah shi yake karɓar rayuwa kamar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kaga Allah ke karbar me rayuka lokacin ainihin wato mutuwarsu akwai kuma inda yace allazi khalaqal mauta wal haya Allah shi ya halicci rayuwa da mutuwa da irin su kaifa takfuruna billah ta yaya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhali da kun kasance matattu fa ahyaakum sai ya rayar da ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku ko kuma zai kashe ku sun yuhyikum sannan zai rayar da ku kaga anan ma aka nuna wanda yake kisa da rayuwa shine wane shine Allah a can kuma cikin sajada sai Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut aka ce mala'ikan mutuwa ke wannan aiki din an gane da kyau haka a nan gurin aka nuna cewa allazina tatawaffahu innal ladina tawaffahumul mala'ikatu ma'ana mala'iku ke karɓar ran abin nan rayukansu to wa yake karɓar rayuwan to sai malamai suka ce abin nufi shine hakikanin mai ran mai bayarwa mai karba shine Allah subhanahu wata'ala amma shi wanda ya zama ar-ra'isul muwakkal wanda aka bashi aikin sa mas'uliyarsa shine karbar rayuwan shine malakul mauti guda daya dukkanin inda kuma zaka ji an ce wa yusilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna aka ce manzannina za su karɓi rayuwarsu ba ana nufin dukkanin mala'iku ne suke zuwa su karɓi wannan aikin su yi mubasharar karɓar rayuwan ba a'a muka ce su ɗin rakiya suke yi amma wanda zai mubasharar karɓar ran shine malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ina fatan fahimta amma duk sauran kuma yan rakiya ne wanda yake mumini muka ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إزوا قرشي to kaga kenan ashe idan mun fahimci wannan ayoyin sun fita ba tare da wani iskali ba Allah shine mai rayuwa shike bayarwa kuma shike karba amma sai ya sa wani shine mai wakil shine mai wakilin Allah da zai wannan aikin ina fata mun fahimta ko da sarkin garin ku ne walillahi almathalul a'la zai ce su suka yi wancan titin su suka yi waccan kwangilan alhali ba shi yaje ya kwaba kankare da siminti da rodi ba amma zai ce su suka yi waye ya wakilta wani dan kwangila ne wannan dan kwangilan da yayi shi ma yana jin wancan shugaban nashi shine ina fatan fahimta to walillahi almathalul a'la abin a wurin Allah ya fi gaban nan subhanahu wataala to ubangiji Allah madaukakin sarki ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lafazin zalimi anfusihim ai muka ce hal ne ai fi hali zulmihin a zulmihim anfusihim a halin da suke zaluntar kawukansu Allah maɗaukakin sarki ya ce zalimi anfusihim a zulmu akan iya amfani da shi ana nufin alkufuru ma'ana kafirci a kafirci kamar inda Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne kwarai da gaske a cikin kuma ma'anonin zalunci yakan zo da ma'ana al-ma'siya thumma awratna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlul kabir kaga a can sai ya nuna al-zalimu li nafsihi ma'ana ma'siya ba yana nufin kafirci ba ina fata mun fahimta to annan gurin sai malamai suka ce me ake nufi da azzulmu huna innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle waɗannan da mala'iku ke karɓar rayuwarsu alhalan suna zaluntar kansu wani irin zalunci ake wasu malaman suka ce annal murad alladhina aslamu fi daril kufri wa baqaw hunak waɗanda ake nufi zaluncin da suka yi su ne waɗanda suka musulunta amma suka zauna a cikin garin arna ba su hijira ba walam yuhajiru ila daril islam ba su hijira sun koma gari na musulunci ba ina fata mun fahimta wasu suka ce to wannan shine azzulmun da ake nufi to idan mun dauki wannan zulmun ne ya kai su zuwa ga kafirci ko kuma a'a ma'siya ne in mun dauki wannan sai zama ma'siya ne kenan saboda rashin yin hijira daga makka zuwa madina matukar dai ba munafimci mutum ya yi ba to wannan sai dai ya zama ya aika babban laifi ne da zunubi amma ma'asiyarsa kamar yadda muka yi tafsilin wannan matsala ba za ta fitar da shi zuwa ga kafirci ba tunda ba khawarij bane ina fata mun fahimta da dai khawarij ne sai ya zama idan ya aikata wata kabira min al-kaba'ir to sai ya zama ya kafirta sai ya tuba idan ya mutu haka zai zama khalidan mukhalladan a wuta idan kuma mu'tazila ne su suna ganin yana ina ne yana reto fi manzila bainal manzilatayn la huwa bi mu'minin kamilil iman wala huwa bi kafir shi ba mu'mini bane mai cikakken imani kuma shi ba kafiri bane amma in ya mutu aka bai tuba ba shi ma zai zama khalidan mukhalladan finnari a cikin wuta ina fata mun fahimta mu kuma ahlus sunna muka ce a'a in yana kabira minal kaba'ir yayi babban laifi kwarai da gaske ya cancanci Allah ya kama shi da zunubi amma yana ƙarƙashin mashi'ar ganin dama in bai tuba ba ta Allah in Allah ya so ya azabtar da shi in Allah ya so ya gafarta masa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ina fata mun fahimta amma kam idan wannan mutum ya tabbata ya mutu a kafiri a shirka to wannan kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ina fata mun fahimta wannan zance na farko kenan kauli na biyu wasu malaman suna ganin wannan aya nazalat fi qaumin minal munafiqin ta sauka akan wasu mutane daga cikin munafikai sun kasance suna bayyanar da imani an gane da kyau amma kuma suna ɓoye a kafircin su ma'ana yuzhiruna al-iman lil mu'minina khawfan suna bayyanar da imani ga mu'minai saboda tsoro kawai fa idza raja'u ila qaumihim idan suka dawo zuwa ga mutanansu azharu lahumul kufra sai su dinga bayyana musu kafirci walam yuhajiru ila al-madina kuma ba su hijira sun je garin madina ba dan haka sai Allah madaukakin sarki ya bayyanar da anan cewa annahum zalimuna li anfusihim cewa yin hakan da suke zaluntar kansu suke an gane da kyau to idan mun dauke ta a wannan sinfi na biyu sai ya zama az-zulmu huna bi ma'anal kufur kafircin su ya bayi zuwa ga ina zuwa ga kafirci idan kuma mun ɗauki wancan ƙauli na farko sai ya zamo zaluncin da suka yi sai ya zamo ma'asiya ce ina fatan fahimta ubangiji ya ce ƙalu fi makuntum ma'ana wannan mala'iku za su ce da su fi makuntum ma'ana ai fi makuntum min amri dinikum ko kuma fi makuntum fi harbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam au fi harbi a'da'ihi ko dai ya zamo ya kuka kasance a cikin lamarin addininku akan haka ko kuma ya kuka kasance a cikin yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yakar waɗanda suke makiyansa ko kuma ya zamo lima taraktumul jihad dan me yasa kuka bar jihadi wa lima raditum bis sukuni fi diyaril kuffari dan me kuka kiyarda ku yi jihadi dan me kuka yadda ku zauna a gari na arna ba ku koma gari na musulunci ba dan me dan me ina fata mun fahimta to duk wannan lima ko in ce fima kuntum din za ta dauka a karkashin wannan ina fata mun fahimta saboda wannan fima kuntum taubihi ne ana wabbaka su ne ana musu tambaya a kunyatar da su a nuna musu wannan babban aibu ne da suka ina fata mun fahimta qalu sai su bada amsa su ce kunna mustad'afina fil ard ai abin da yasa ba mu kaura ba mu hijira daga makka zuwa madina ba mun kasance masu rauni ne a ban kasa qal kunna mustad'afina fil ard qalu sai a ce da su alam takun ardullahi wasi'a to yanzu ƙasar Allah ba ta zama a yalwace ba fatu hajiru fiha sai ku yi ƙaura ku yi hijira a cikinta yau da ƙasar Allah a kwancace take to shikenan sai ka ce kana da hanzari amma ƙasar Allah a yalwace take dan me ba ku yi hijira kun bar inda aka hana ku yin addini zuwa inda za ku je ku yi addini ba fatu hajiru fiha dan haka Allah ya ce fa ulaika ma'wahum jahannam waɗannan su ne makomarsu jahannama wasa'at masira kuma makoma ta munana idan ta zama wuta ce ta jahannama Allah ya kiyashe mu sai aka keɓance wasu waɗanda ba su hijira ba amma suna da hanzari suna da uzuri illal mustad'afina minar rijali sai dai waɗanda suke raunana masu rauni daga cikin maza da mata da yara ƙananu la yastati'una hilatan wanda ba su da wata dabara ba su da wani wayo wala yahtaduna sabila kuma ba su iya shiryatuwa zuwa ga hanyar yin hijira ba su ma san ina ne za ta kai su aje a hijiran ba ba su san hanyar hijiran ba to waɗannan suna da uzuri suna da hanzari a gurin Allah subhanahu ta'ala ina fatan fahimta ubangiji ya ce fa'ula'ika asallahu an ya'fu anhu to waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai musu afuwa fa'ula'ika asallahu muka ce asa wanda yana nufin tayiyu amma tayiyun Allah wajen raja'i ana tabbatar da ita ne